Wannan babi ne a game da abin da ake ga wanda yake mamaci, wato jana'izu jam'in janazatu ko kuma janazatu wanda yake ko dai shi janazatu sunan mamaci ne in yana kan makara ko kuma shi janazatu makarar kanta da mamaci a kai to akwai dai zantuka a game da janazatu da janazatu ne suke ne shi dai wannan babin za a yi bayani akan sallar mamaci da kuma abin da ya shafi haka kamar binne shi da ya aka fi so a ce an cika menene hukuncin wanda ya cika bisa wani hali to da kuma wanda ƙarshen maganarsa a duniyar nan ta zama ita ce kalmar la ilaha illallah cewa in yi haka da a koto lalle kan zai shiga aljanna lalle kan zai shiga aljanna akwai ya haibin ma'in ɗaya daga cikin gaggan malaman hadisi yana halin fitar rai sai wanda suke wajen suka ce malam hadisin nan da aka ruwaito cewa manzana ya ce wanda ƙarshen maganar su ta zama la ilaha illallah zai shiga sai kawo da isnadi haddasana fulan haddasana fulan yana zuwa cewa ana rasulallah sallallahu alaihi wasallam kala man kana ahiru kalamihi la ilaha illa allah sai Allah zare ran Allah ya kawo hadisi Allah Ai faɗa wa wahabun muna fihim malami wanda da asali yana bin addinin Yahudanci ne musulunta wanda malami ne kwarai ya san addinin su ya san tarihi ashe la ilaha illallah ba ita ce miftahal jannati mabudin aljanna ba akwai ruwayoyi biyu a nan akwai ruwayar miftahul jannati akwai ruwayar miftahal jannati da yi da ya zama miftahu din shine labarin ne zai zama miftahul jannati ya tayi kuma ya zama sunanta ne la ilaha illallah da ta gabata na zama ita ce labarin wahabunu muna bai yace kwarai kuwa la ilaha illallah mabuɗin aljanna ce
walakin laysa mutawa illa lahu asnan sai dai ba a taɓa mabuɗi ba sai ko yana da haƙora yasa dan ka ce la ilaha illallah ka faɗe ta da haƙoranta kuwa koko in ka zo da mabuɗin da yake yana da haƙora sai a buɗe ma inda kake so ka buɗe sai mabuɗin naka ya buɗe idan ko ka mabuɗinka ba shi da haƙora ba za a buɗa ba gare ka sai ka sa ɗan mabuɗin kai ta juyawa amma bai buɗe ba
da salamu sabon ismaila da salamu hadini gurbar munin da salamu sulul ahadawu عن المعروف بن مسويد عن ابي ذر رضي الله عنه قال
wato abu zarri ya ce قال رسول الله Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kani atin birrati wani mai zuwa ya zo min daga wajen ubangiji an ce wato ya zo masa a halin bacci ne mai zuwan nan ko mala'ika jibril
ka khabarani ya bani labari aw qala basharani ko ko cewa yi min albishir annahu man mata min ummati la yushriku billahi shay'an cewa lamarin da shanin duk wanda ya mutu a cikin al'umma ta alhali baya tare da wani abu da Allah dakhala aljannata lalle kan zai shiga aljanna qultu zai ce wa in zana wa in saraka abu zarri ne mai faɗa wannan magana ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ko da a ce ya taɓa zina ko ya taɓa sata duk zai shiga aljanna matuƙar dai ya ce la ilaha illallah qala wa in zana wa in Allah ya ce saraka ko da ya taɓa zina ko da ya taɓa sata ba makawa zai ya shiga aljanna
dasna amr bin abd Mm.
dasna ali qala dasna al-amash dasna shaqiq wa abd allah radiyallahu anhu qala ya taɓa daga Ibrahim Masudin Allah ya ƙara da a gare shi Ibrahim Masudin ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من مات يشرك بالله شيئا wanda duk ya mutu alhali yana tare da wani abu da Allah دخل النار ba makawa wuta zashi وقلت انا من مات لا يشرك ni kuma بالله sai شيئا nake ashe kenan duk wanda ya mutu ba tare da wani abu da Allah dakhala ba al-jannata makawa aljanna za ta wato bayyana mafhumin wancan hadisi wa bayyana mafhumin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa
babul amr bi ittiba'i janayiz a babin umarni da cewa a raka janaza a raka janaza zuwa makabarta
حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن الاشعري قال سمعت معاوية بن سويد بن بكير عن البراء رضي الله عنه قال yace barawu na azul yace امرنا النبي صلى الله annabi عليه sallallahu alaihi وسلم بالسبع wasallam ya umarce mu da mu kula da wasu abubuwa guda bakwai ونهانا عن kuma سبع ya hana mu daga wasu abubuwa bakwai امرنا باتباع الجنائز ya umarce mu da raka janaza mu ringa raka janaza malamai da yawa suka ce raka janaza farko kifaya ne lalle ne in aka samu musulmi da ya mutu a samu wanda za su kai shi makabarta eh wato an ce daga fadinsa ittiba'i kenan ya nuna ashe a taka a ƙasa kuma ya zamo ana daga baya janaza tana gaba kenan haka shine abinda hanafiyawa suke kai cewa wanda zai raka janaza ya fi kyau ya zamo da kafa ne yake tafiya yake raka janaza kuma tunda an ce yake ba ya zama yana daga baya ne amma malikawa da shafi'awa suka ce ai duk wanda zai raka janaza ya zamo da kafarsa zai raka to ya fi kyau ya wuce gaba saboda hadisin da abu dawud da wani sassan ruwaito da isnadi ingantacce daga abdullahi umara allah ya kare da a gare su ya ce na ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ababakar da umar suna tafiya a gaban janaza kuma ai shi mai raka janaza kamar yana raka ta ne don ya ceto gare ta a wajen allah tabaraka wataala hakkin wanda zai ceto ko a ce ya huce gaba Eh, hakkin wanda zai ceto a ce ya huce gaba ya sa hadisin da aka rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce imshu halfal janazati ke tafiya bayan janaza to hadisi ne rarrauna Kuma wannan hadisin na wannan babin da aka ce bittiba'i za a ɗauka bisa cewa a tafi tare da ita ma'ana ya zamo an raka ta ba wai lalle sai ana bayan ta ba to
وإيادة المريض a wato da kuma gaida mara lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu da ya umarce mu da shi a cikin abubuwa bakwai shine mu gaida mara lafiya to a, malamai suka ce a ziyarci mara lafiya abu ne mai kyau amma wasu suka ce ai ba sai lalle musulmi ba ko da kafiri ne wanda yake akwai zumunci ko kuma makoci ne to a gaishe shi in bai da lafiya saboda kula da haƙƙin zumunci da kuma haƙƙin makotaka an ce gaida mara lafiya wato yana da lada mai girma a, yana da lada mai girma in kuma ya zama mara lafiya musulmi ne ya rasa wanda zai kula da shi to wannan kula da shi ya zama faru kifaya akan al'ummar musulmi Ah, ya- muslim ya fidda hadisi daga sauban cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya je gaida ɗan uwansa mara lafiya to tafiya duk da zai kamar yana yi ne a cikin wani lambu na aljanna har sai ya dawo tafiya duk da yake yana yi a cikin wani lambu ne na aljanna kuma hujja akan cewa mara lafiya ko da ba musulmi ba ne in akwai wani dalili a je a duba shi hadisin da buhari ya waito daga anas bin malik cewa akwai wani yaro da yake wa manzo sallallahu alaihi wasallam hidima yaron nan ba yahude ne sai yaron nan ya rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya je duba shi ya tsaya ya zauna wajen kan yaron sai ya ce da shi ka musulunta ubansa yana wajen uban yaron yana wajen sai ya dubi uban da na lalace ka musulunta sai ya dubi uban nasa sai uban nasa ya ce ka bi abin da ya ce uban a sannan bai musulunta ba amma da ya ce ka bi abin da ya ce sai yaron ya musulunta maza na sallar sallar ya fito yana minna yana alhamdulillah da zai kaza minan na ina gode wa Allah wanda ya samo shi daga wuta to
وإجابة الداعي a abu na uku da manzo Allah ya umarce mu da shi shine amsa mai gayyata in an gayyaci mutum kamar ta aure to ya je a amsawar wajiba ce sai dai idan akwai abin da zai jawo faruwa ta fuskar addini a wajen to wannan ba lalle a je ba
ونصر المظلوم abu wato na hudu cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da shi shine mu taimakawa wanda duk muka ga an zalunta wanda aka zalunta nan ko musulmi ne ko ba musulmi ba ko da kafiri ne wanda yake zalunci musulunci da alkawari aka zalunce shi to ya zama lalle kan musulmi su tashi su kare shi su bi masa haƙƙinsa
وإبراهيم القسمي abu na biyar shine in wani mana magiya cewa dan Allah kai min kaza to mu kubutar da shi kai ya zamo ya ce dan Allah mu kyale shi
ورد السلام a abu na shida shine gaida a amsa sallama wanda shi ya mana sallama mu amsa wanda wannan faru kifaya ne gurin malikawa da shafi'awa
والتشميت abu العام na bakwai shine wanda diye atishawa matuƙar ya ce alhamdulillahi to mu gaishe shi sai ya rahamu kallahu wanda ونهانا wannan ma sunna ce kifa'iyya wannan sunna ce kifa'iyya wani hana Wani mana hana abubuwan al'adun bakwai sarki.
da ya hana mu daga gare su na farko mu ce za mu yi amfani da ƙwarya ta azurfa ba daidai ba ne musulmi ya ce zai amfani da kwano ko wani abu na azurfa wajen cin abinci ko abin da ya kama da haka
وخاتم الذهب abu na biyu manala ya hana mu daga ce mu ce za mu yi zobe na zinari wanda wannan ya keɓanta ne da maza maza ne aka haramta musu amfani da zoben zinari amma kamar cin abinci a kwanan azurfa ko na zinari wannan haramcin ya haɗa an mata ko mace ta ce ba daidai ba ne ta ci abinci a kwanan zinare ko ta sha wani abu a kofin da aka yi da zinare ko aka yi da azurfa
والحريري haka nan manzala ya hana mu daga sa alhariri shi ma wannan hannun ya ke banta da maza banda mata
والديباج manzala ya hana mu daga sa tufafin da aka yi a wajen sakar ya zamo an haɗa da alhariri wanda yake mai siri wato wanda yake ba mai kauri ba والقسمي haka nan kuma lala ya hana mu daga sa tufafin da aka yi wa layi layi na na alhariri tufafin da aka yi da aka yi mata layi layi na alhariri to والاستبراج haka nan ya hana mu daga sa wato alhariri mai kauri mai kauri حدثنا محمود حدثنا عمرو بن ابي سلمه عن الاوزاعي قال اخبرني ابن شهاب قال اخبرني ابن سعيد ان ابا هريره رضي الله عنه قال yau wato da sana muhammadu buhari ake nufi bai bayyana shi ba saboda abin da ya dan abu tsakanin su daga barci a cewa ba huraira allah ya kare da gare shi kala ya ce
قال سمعت رسول الله صلى na ji الله manzo عليه allah sallallahu وسلم alaihi wasallam يقول- yana cewa حق المسلم على المسلم خمسون duk wani musulmi yana da haƙƙoƙi biyar akan duk wani ɗan uwansa musulmi duk musulmi yana da wasu haƙƙoƙi biyar akan duk wanda yake ɗan uwansa ne musulmi
رد السلام na farko in yi sallama lalle a amsa
وعيادة المريض na biyu in bai da lafiya lalle a duba shi a je a duba shi
واتباع na الجنائز uku in ya mutu to lalle a raka gawarsa وإجابة الدعوة na hudu idan ya gayyata wajen walima kamar ta aure to lalle a amsa gayyatar tasa
وتشميت العادي na biyar shine in yi atishawa a gaishe shi in yi atishawa a gaishe shi malamai suka ce wa'annan abubuwa guda biyar da wa'anda suke nagari wato masu tsayawa tsayin daka kula da addini da wa'anda su ba haka ba masu kan ɗan yi wasa game da lamarin addini to duk dai ɗaya suke a wa'annan abubuwa suka ce aiwa ne na ga kamar yana wasa da addini bangare kaza ba zan masa kaza ba ko zai atishawa ba zan amsa masa ba ko zai sallama ba zan amsa ba a'a ko kaɗan ba haka ba ne sai fa in ya zamo an yi masa haka dan a ladabtar da shi kuma ya zamo ana ganin haka ɗin zai sa ya daina abin da yake to wannan sai ya zamo cikin wato abin da a ɗau mataki da ake ɗauka na umarni da kyakkyawan aiki ko hani daga abin da yake mummuna to
sabawa abdulrazak wato muslim a wata ruwaya tasa ya ƙara abu na shida shine cewa manzala ya ce duk sanda ɗan uwanka musulmi ya nemi ka ba shi shawara akan wani lamari da ya sa a gaba ka tsaya ka faɗa masa gaskiyar fahimtar ka akan wannan lamarin kar kai masa rufa-rufa kamar ka nuna masa abin mai kyau ne alhali kana gano cewa ba mai kyau ba ne ko kana da wani kokonto shi ne wani zassan saka san sahala ko abdulrazaki yawa amurka abin salamata mutaba قال a عمر sasar wa ya ce a bana nama amaru وروى سلامة عن wato سعيد wannan mutaba'ar da buhari ya nuni zuwa gare ta muslim ya ruwaito hadisin ta fuskar hakanan salamatu ya ruwaito hadisin wato salamatu nurau ibn halid daga ukailu wanda ukailu din amince salamatu ne dan uwan mahaifinsa ne
باب الدخول على الميت بعد babin shiga wajen mamaci bayan ya mutu إذا أدرج في أكفانه idan aka nannaɗe shi a cikin littafaninsa a shiga wajen
نبش بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم Aisha Allah ya أخبرت- ƙara yadda gare ta mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ba shi labari قالت yace قبل أبو بكر رضي الله عنه Sayyidina على Abubakar فرسه Allah ya ƙara yadda gare shi ya taho akan dokinsa من مسكنه بسنه daga gidansa da ke Sulhu Sulhu din nan wata unguwa ce a cikin Madina a wato a Awali
حتى نزل har ya sako daga kan dokinsa فدخل المسجد ya shiga masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah yayi wafati mutane sun yi dungudu لم يكلم bai الناس tsayawa cewa uffan da wani ba فدخل على har ya عائشة shiga رضي wajen الله عنها Aisha Allah ya ƙara yadda gare ta.
فتيمم النبي صلى Ya الله عليه nufi inda وسلم Annabi sallallahu alaihi wasallam yake a kwance وهو مستجاب alhali للمسجد.
an rufe shi da wani bargo wanda yake wato saƙar a wasiraren saƙa
فكشف عن وجهه wa ya buɗe fuskar manzo
ثم أكب عليه sannan ya sumbance shi wato ya- ya sunkuya akan fuskar ya sumbance shi ثم بكى sannan kuma sai na bakar ya kuka فقال ya ce يا أبي أنت وأمي ya يا rasu da نبي Allah الله ya annabin Allah ina fansarka da mahaifina da mahaifiyata أجمع الله عليك موتتين ba yanda za a yi a ce bayan wannan mutuwar a ce ka sake mutuwa mutuwar dai da aka ce za a yi to ka yi ta
أما الموتتين التي كتبت عليك فقد faƙaddam faƙaddamta haƙiƙa mutuwar da aka rubuta ma yanda Allah ya faɗa innaka mayyitun wa innahum mayyitun to haƙiƙa ka yi
قال أبو ta سلمة sallama ta yace أخبرني ابن Allah na عباس ba su رضي الله Allah عنهما ƙara yadda a gare su ya bani labari أن أبا بكر رضي cewa الله عنه suna bakar Allah ƙara yadda gare shi خرج ya fito عمر رضي الله عنه alhalin sai يكلم da Umar الناس yana zantar da mutane فقال إجليل da yana cewa kun yi so kun wani ya buɗe baki ya ce annabi ya yi wafati ba annabi ba wafati ya yi ba eh sai sai da na abubakar ya sai da sai da na umar zauna فأبى ya ki ya zauna ya ci gaba da wannan hankalinsa ya tashi فقال إجليل ya ce ka zauna فأبى sai da na Umar dai bai yadda ya zauna ba فتشهد أبو بكر رضي sai da الله na عنه abubakar ya fara hudu ba gajera ya faɗi kalmar shahada مال إليه الناس da mutane suka ji sayyidina abubakar ya fara wannan hudu ba tasa sai kowa zamo shi yake sauraro وتركوا suka عمر kyale sauraron sayyidina umar قال sayyidina abubakar ya ce bayan ya yi kalmar shahada أما بعد bayan wannan abin da zan shaida muku ومن كان منكم يعبد محمدا wanda a cikin ku ya zamo annabi sallallahu alaihi wasallam yake bautawa فإن to محمدا صلى annabi الله sallallahu عليه alaihi wasallam وسلم ya yi wa
ومن كان يعبد wanda الله ko Allah yake bautawa فإن الله حي to Allah لا yana nan raye bayan da za a ce mutuwa ta saukan masa
قال الله تعالى Allah ta'ala ya ce وما محمد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على آقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين
والله لك أن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله Me ruwaito hadisin ya ce da sayyidina abubakar ya karanta ayan nan sai zama mutane kamar wallahi ba su taɓa sanin cewa wannan aya ta sauka ba kowa da can kamar ya mance da maganar aya amma da sayyidina abubakar ya karanta ta sai kowa kuma ya dawo ya tuna aya سات لها an sai da sayyidina abubakar ya Allah ya ƙara da gare shi ya karanta ta فتلقاها sai zama a sannan mutane sun karɓe ta da gare shi ما يسمع بشر sai zama kowa kuma ya kama karanta ta kowa ya kama karanta ta
يا ابن بكير حدثنا ليس عن بكير عن ابن شاهد قال اخبرني جارية بن زيد بن ثابت Mm.
ان ام العلاء Mm.
امرأة من الانصار Umar Ala'i ‘yar halin musabitin wata mace ce a cikin mutanen Madina, ta yi cappa ga annabi sallallahu Alaihi wasallama,
اخبرته ta ba shi labari انه قتل المهاجرون واتى cewa an raba muhajirai ta fuskar ƙuri'a,
فقال لنا عثمان بن مزعون cewa mutanen Madina waye zai- wa zai samu, kowane mutum Madina wa zai samu a cikin muhajirai. Sai ce sai muka ci sa'a Usmanu Matsoni ya haɗo gare mu. Muka ɗau ƙuri'arsa.
انزلناه في ابياتنا muka saukar da shi a gidajenmu فوجع ya rashin lafiya rashin lafiyar da a ci ne aka karɓi ransa
فلما توفي yayin da aka karɓi ransa وقتل aka yi masa wanka وقتل في aka yi masa likkafani a tufafinsa دخل رسول الله manzo Allah عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam ya shiga gare shi فقلت ya ce رحمة الله عليك عمل الصائم ya Allah ya ji kanka in ji ita wannan mace ta ce na ce Allah ya ji kanka abu sa'ibi shine a kunya shi Usmanun Mas'ud فشهدتي عليك na shaida gare ka لقد أكرمك cewa الله Allah ya girmama ka قال النبي صلى الله عليه Annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce, ما يدريك أن الله أكرمه "Ta ya kika san cewa Allah ya girmama shi?" فقلت Na ce, يا أبي أنت يا رسول الله "A, "Wana fansa ne gare ka ya Rasulallah." من يكرمه الله In ko aka ce kamar Usmanu na mas'ulin Allah bai girmama shi ba, kowa Allah zai girmama shi.
فقال عليه السلام Sallallahu alaihi salam ya ce, أما هو فقد "Amma دعوه shi يؤمن.
Usmanu to ya san me yake ci." Mutuwa ta zo masa ya san hakikanin matsayinsa yanzu kamar wajen Allah.
والله إني لا ya أقول rantse da خيرا Allah ina ƙaunar alheri gare shi
والله ما أدري ma wallahi ma dare wa ana rasulullahi ma yaf'alu bi ya ce wallahi duk da matsayi na ba na ce zan wa Allah alƙawarin cewa lalle lalle ga inda zai da ni ba
قالت ta ce والله لا أزكي آدم بعده أبدا wallahi bayan wannan magana da na ji daga bakin manzo ba ni cewa wani lalle lalle na kirki ba na iya cewa wani lalle lalle na kirki da wani hadisin ya kunshi ba da tsoro game da lamarin Allah ko yaushe duk irin abin da yake ya zama yana cikin tsoron lamarin Allah والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون لا يجزاهم لك خيرا
نسأل ابن أبيرك حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث بن سعد قال نافع بن يزيد ya bi wani suka ya faɗa daga ƙailu ma ya fa'alu da shi na san abin da ake masa
وتابعه ba.
شعيب Ya bai masa mutaba ya bar mai dinari ومعمر da ma'amaru.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شعيب قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي Ya bi na abla ya ce lokacin da aka kashe ubana a ranar yakin Odu, wato ban nasir Abdullahi ibn Amr. Ranar yakin Odu a watan Shawwal shekara ta uku daga hijira
جعلت أكشف الصبا وجهه أبكي da aka kashe shi sai da kafirai suka yi masa musula suka yanke hancinsa suka yanke kullum yace jami'u yace sai na dinna buɗe tufafi daga fuskarsa ina kuka wannan hauni anhu mutane suna hana ne wanda suke wajen suna cewa ya daina kukan nabi sallallahu alaihi wasallam la yarhani yanzu Allah yana wajen bai ce mun uffan ba bai hana ni ba وجعل الأمة فاطمة sai wato an mata ita ce Fatima ta haɗu tana kuka Eh, a nan kaga an bayyana sunan nata akwai ba da ba a bayyana sunanta ba matu jabirin lahabu ka'u fi uhudin fatimatu lahabnahu yana sha Allah dan fodo yake faɗa a misbahu rawi ko matu jabirin lahabu ka'u fi uhudin fatimatu lahabnahu
قال النبي صلى الله Allah عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam yace لا تمكينا kada ku ce za ku yi kuka
أو لا تمكينا a, ko kada ku yi kuka ما زالت الملائكة wato تدعون أجل الدعاء.
tafki na aula tafki Na'am.
ko ku yi masa kuka ko ku ba kuka da ku yi masa kuka da ba ku yi masa kuka ba ba wani amfani da za a samu a ɗaya daga ciki domin ko wannan da kuke kuka a kansa mala'iku ba su gushe ba suna rarrafe shi su ne masa inuwa da fukafukinsu حتى رفعتموه har sai da kuka ɗaga shi daga inda aka kashe shi.
تابع أبو بن جريج أخبرني ابن المنكدر أن عائشة رضي الله عنه أو رجل ينأى باب.
آل البيت Babu mutum ya wato ya- ya ba da labarin mutuwa ga mutanen gida shi da kansa ba ba tare da ya sa wani ba.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه Mm.
أن رسول الله Manzo صلى Allah الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallama لأن ya جاشية ba da labarin mutuwan da ja shi Asamatu في اليوم الذي مات فيه a ranar da ya mutu
خرج إلى المصلى a shekara ta tara daga hijira. Manzo Allah ya fita zuwa gurin da ake sallar idi فصف بهم ya sa suka yi sauro وكبر أربعا ya yi masa kabbara hudu aka yi masa abin da ake kira salatu gaji نعم wanda aka samu sabanin fahimta tsakanin malamai wannan salatu ga'ibin abu ne wanda yake yake banta da manzon sallallahu alaihi wasallama ko ko abu ne tabbatacce da malikawa ne suna ganin magana ce wanda yake take banta da manzon yadda mai lokacin da yake faɗa wala yusalla ala ga'i wala ala ga'i wala ala ga'ibin wala tukarraru Na'am.
zai darasi wa auladus salati to
حدثنا أبو معمر حدثنا أبو الوارث حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال Anas bin Malik Allah ya kare da a gare shi yace قال النبي صلى الله Annabi عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce أخذ راية زيد wato a yakin mu'tata mu'tata din nan waje ne a kasar Sham wajen Balkawo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika runduna zuwa gare ta a watan Jumada shekara ta takwas daga hijira yace Zaidun Harisata shine jagoran runduna in Allah ya sa wani abu ya same shi to sai Ja'faru na Abi Talib in wani abu ya sami Ja'faru to sai abu eh, wato ya- sai kuma Abdullahi Rawahata shi zai karba shi kenan suka fita su dubu uku suka je suka samu rinduna mai yawa ta kafirai Romawa sun musu kukunan tanani suka ringa shawara ya za a yi ya za a yi sace sannan rata suka ce me za a yi ko wannan game da su me za a yi ko wanda aka sa yaki aka fara kasa yaki aka kashe zaidu jafar ya karɓi tuta shi ma aka kashe shi aka kashe abdullahi da rawa aka rasa wa zai karɓi tuta aka samu dai halidin walidi ya karɓi tuta ya dan ƙarasa dare ya yi ya janye rundunarsa kafin suka dakatar da yaki saboda dare gari sai da a sai halin wani da sake sabon shiri ya sa a dirinin sa su fito hoto ɗaya a gaba ya sa wa'in su can daga baya suna ta bige-bige suna ta abin nan kai kace mutane ne da yawa a baya kuma ya tsaya kafirai suka ga abin ga da iyaka inda suke gani an waye gari sun ga rinduna ta ƙara faɗi sai suka ɗauka a bayan ma ko haka suke ne sai ba su amka wa musulmi ba musulmi ba su amka musu ba da haka dai halin ya samu ya janye rundunar sai ya dawo a wasu suna cewa kun gudo ko sun lalace a wannan ba gudowa su ne ba ai waje na su tafi malhumul karrar ai waje na suka dawo ke ba da labari tun kafin da su da wajensa cewa a hazar rayata zai ya karɓi tuta فأصيب aka kashe shi ثم أخذ جعفر sannan jafaru ya karɓi tuta فأصيب shi ma aka kashe shi ثم أخذ عبد sannan الله بن wulanin rawa ya رواحة karɓi tuta فأصيب shi ma dai aka kashe shi فإن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبب فإن sannan zana yake faɗa wannan labarin idanunsa na zub da hawaye sallallahu alaihi ثم أخذ خالد بن الوليد sannan halidun razidi ya karɓi tuta من غير ba امرأة cewa aka yi karba ba ba daɗi ne na manzo ba sallallahu alaihi wasallam قد أثير له A- a- ya samu ya yi nasara nasara cewa ya dawo da rundunarsa gida domin idan ba don dabarar da ya ba ba san abin da za a yi ba la'alla wanda za su dawo a dubu uku nan da kyar za a sa za a sami talatin masu dawo idan yadda rumawa suke dewa wajen mutum dubu talatin rumawa su ko musulmi dubu uku
باب الإذن بالجنازة babin izini da gawa وقال أبو ko رافع sanarwa da gawa cewa an gama haɗawa a zo a yi masa sallah. abu rafi in yace عن أبي daga هريرة abin رضي da الله ya عنه kare da a gare قال shi ya yace قال النبي صلى annabi الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam yace ألا كنتم آذنتموني Allah kuntum azantu me zai hana a ce kun sanar da ni da mai sharan masallacin nan ya mutu ana sai ku sanar da ni in zo in masa sallah
أنا محمد أخبرنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني أنا عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال Allah na ba su yace مات إنسان wani mutum ya mutu كان رسول da الله za صلى da الله zana sallah عليه وسلم da ya kace يقول ya gaishe shi a halin rashin lafiya مات بالليل ya mutu da daddare فدفنوه ليلا sai aka binne shi da daddare ba a sanar da manzo ba فلما أصبح da gari ya waye أخبروه suka faɗa manzo cewa ai mutumin nan ya mutu mutumin da kake zuwa duba shi ya mutu فقال sai ya ya wato shawara suka yi shi da kansa ne ma ashe yake dare sai yake da iyalinsa kun ga ƙarshen ta daren nan a shi zan mutu amma abin da nake so da ku in na mutu ku binne ni duk ku ce za ku je ku faɗa manzo sallallahu alaihi wasallam dan ga mu muna kusa da yahudawa ba sharrin yahudawa yawa ne Allah.
sai ya zama manzo Allah ya fito wajen gawa ta yi masa wani abu Shi yasa sai ku Allah ya kaddara ya mutu iyalin nasu suka yi yadda ya faɗa ba su je sun faɗa wa manzo ba sallallahu alaihi wasallam sai da gari ya waye aka ba manzo Allah labari فقال manzo Allah ya ce ما منعكم أن me ya hana ku sanar da ni قالوا suka ce كان الليل da daddare ne a yi rasu ya rasulallah فكرهنا maka baka ga bai dace ba ba mu so a tashe ka ba وكان الظلام gashi ana duhu أن نشك ba mu عليك so ya zamo mun tsananta ma ba فأتى قبره Allah ya je kabarinsa فصلى عليه ya masa sallah wata ruwaya da taba rani ya ruwaito da ya zo kabarin ya sa mutane ke tsawo sannan ya ɗaga hannayen ya ce Allahumma alƙid alhata ya rahaku ilaika wata rahaku ilai Allah ina roƙonka gamuwar da za ka ba wannan da ya mutu mai suna alhatu ya zamo yana munna da zuwansa wajenka tana munna da zuwansa wajenka to
باب فلان من مات له ولا Allah babin kallon wanda ya mutu yana da ɗa مات سبع sai ɗan ya haƙuri وقال الله عز wani ya وجل zo zalla ya ce وبشر kai الصالحين albishir ga masu haƙuri الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون حدثنا أبو معمر حدثنا أبو وارث حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال آه، أنس بن مالك يتي قال النبي صلى الله عليه النبي صلى الله وسلم عليه وسلم ya ce ما من الناس المسلم ba a samun musulmi a cikin mutane يتوفى له صلاته da za a ce 'ya'yansa uku sun mutu لم يبلغ الانس da dukkaninsu ba wanda yake ya balaga الا ادخله الله الجنه Sai fa- برحمته اياه Allah ya shigar da wannan uban aljanna saboda rahamar da ya ga 'ya'yan nasa a ce sun mutu suna yara ubansu bai ga girmansu ba kuma a ce uban an masa azaba sai a Allah sai ya rahama fiye da haka ya zama an ji kan uban
حدثنا مسلم حدثنا شعبة حدثنا عبد الرحمن بن الأصفهاني عن زكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء كن للنبي صلى الله عليه mata sun ce وسلم da annabi sallallahu alaihi wa sallama جعلنا يوما muna so ka ware mana wata rana da za ka yi mana wa'azi أو عذبنا manzo Allah ya ware musu rana suka zo yi musu wa'azi وقال yace da su أيما a امرأة wa'azin da ya mutu بعد duk wata mace da yake ta rasa 'ya'ya uku 'ya'yanta uku sun mutu كانوا لها حجابا من النار ko wannan 'ya'yan nata da suka mutu ta zamo kariya gare ta daga wuta ba dai wuta ta taɓa ta ba
قالت امرأته sai wata mace da take wajen ita ce ummu sulaimin mahaifiyar ana a yanda yake ya zo a ruwa ya tsaba rani da isnadi kyakkyawa ko ko wadda ta faɗa ummu mubashirin ne a wata ruwa da ta tsaba rani ko kuma ummu hani in ce yanda ibn bashkawal ya ruwaito ta yi kuma ya zama dukkaninsu kowace a ciki ta yi wannan magana
واثنان idan ma ya'ya biyu ta rasa shi ma haka ɗin ne ta zamo kariya gare ta daga wuta قال ba واثنان za a ce eh ko biyun ne ta rasa ta zamo kariya gare ta daga wuta
وقال شريكهم عن ابن الأسراني الترسلي أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة abu da na faɗa ta sarwayar ya'yan nan fa da ya zamo ba su balaga ba suka mutu
حدثنا علي حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله ya عليه karbo daga annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce لا يموت المسلم صلاة من الولد bayan da za a ce musulmi ya rasa ya'ya uku ويلف النار a ce ya shiga wuta a ce ‘ya'yansa uku sun mutu kuma ya zo ya shiga wuta إلا إلا ترك الرمي bai fa ketarewa ta kan sulaɗi tunda Allah ya ce ba makawa sai an kai- ketare ta wa in ku wa in minkum illa waliduha
Subhanallah.
باب قول الرجل للمرأة عند القبر اسجري babu mutum namiji ita da mace in ya ganta tana kuka ko tana gajan haƙuri a gindin kabari ya ce baiwa Allah iya haƙuri mai
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال Anas ibn Malik eh, Allah ya kare ta gare shi yace مر النبي Annabi sallallahu alaihi wasallam ya عليه wuce wata mace عند قبر tana gindin wani kabari وآية tana ta kuka فقال yake da ita ليس إلا ki ji tsoron وزن Allah ki haƙuri
باب وزن الميت باب- في الماء والسدر babin wankan mamaci a mamaci wanka wanda aka ɗin faru kifaya ne نعم da yi masa alwala wajen wankan a yi masa wanka da ruwa a sa magarya a ciki وأن ابن عمر رضي الله عنهما ابن لسعيد بن زيد abdan umara allah kada da gare su ya yi likafani ya sa turare a likafanin ga wani ɗan sa'id ibn zaidin ɗaya daga cikin mutum goma da annabi ya masa albishir da aljanna وحمله wato sunan ɗan nasa abdurrahman نعم.
eh sunan ɗan abdurrahman ya ɗauki gawar ɗan ya وصلى kai ta inda aka yi masa sallah ولم يتوضأ bai alwala ba da sababin ɗaukan gawa sai nan dan mutum ya ɗau gawa ba a cewa alwalarsa ta warware
وقال ابن عباس رضي الله wannan عنهما hadisin imam malik ya kawo shi da isnadi mutasili a muwatta نعم Yan daga nafi utu alam umara ya ya yi likafani wa qala ibn abbas alam alam abbas Allah ya kara da a gare su yace المسلم لا يملك musulmi ba yanda za a ce ya zama najasa حيا ولا ميتا da halin yana rai da halin mutuwa wajen malikawa suke cewa ai ham- duk mutum ma duk mutum ma bayan da za a iya zama najasa ko da ba musulmi ba ko da ba mutuwa a ruwa da ta karfi daga gare su نعم saboda cewa ta ce illa tsarkin zama wasa inda Allah ya faɗa wa laƙarƙar ramna bani adama Ah, yana nan da wannan girmamawar da ya zo a hadisai cewa alfarmar da musulmi yake da ita ko a alfarmar da mutum yake da ita yana da rai to ai yana da irin ta ma bayan wafati kasuru zamin mai yake ka kasuru ne نعم hayi
وقال سعد Sadun Abi Waqasim yace hadisin da yake Ibn Abi Shayba ya kawo da isnadi yake
لو كان نجسا da ake mutum in ya mutu najasa ne ما مسسه da ba zan yadda in taba ba da ba zan yadda in taba ba
قال النبي صلى Annabi الله عليه sallallahu وسلم alaihi wa sallam ya ce المؤمن لا ينسى ai ba wani dalili da zai sa a ce mummuni ya zama da zassa mummuni ba na zassa ba ne
سعيد مالك بن عبد الله مم.
قال حدثني مالك مم.
عن ايوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ام عطيه الانصاريه رضي الله عنهما قالت radiyallahu anha umma diya ita ce nusaiba نعم nusaiba yar ka mutumiyar Mad- madina wadda sana'arta wanke mamata tana yi wa mamata wanka Allah ya kare da gare ta tace
da kana ina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gare mu yayin da aka karbi yarsa ita ce Zainabu bintun Nabi Zainabun tusamma Allah ya fadi ka da ni sawa da aiko to فقال ita ce إيه mahaifiyar umama wannan shi ne yadda muslim ya ruwaito amma a abu da shi a tasa ruwaya ibn kulsumin ce wadda ta yi wa abdulaziz al-munziri ya tajib wa tajib ya ce zance ingantacce shi ne na farko cewa zainab domin ita umu kulsumin an karɓuranta alhali annabi sallallahu alaihi wasallama yana bada amma malamai suka ce munzuri ya yi imuwa ne a nan ai wadda aka karɓi ranta manzo Allah yana badar ruqayya ce ba ummu kulsum ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da mu igsilna ha wanki mata wanka ثلاثة wa uku sau uku أو خمسة ko sau biyar ma أو أكثر ko من ذلك fiye da haka إن رأيتن in kun ذلك ga haka din ya dace ku بماء yi mata ruwa ku yi mata wankan da ruwa da وسدر magarya وجعلنا في آخرة كافورا sanya kafur a wankewa ta ƙarshe wankan na ƙarshe أو شاء من ko ku كافور sanya wani abu daga kafur فإذا فرغتن in kun gama yi mata wankan فآذنني ku sanar da ni فلما فرغنا a umuwa iya ta ce da muka gama آذناه muka sanar da shi أعطانا حكوة ya ba mu tufafinsa wanda yake jikin
فقال ya ce أشتتها إياه ku sa mata shi ya zamo shi ne a kan jikinta يعني إزاره yana nufin kwardallarsa ga shi babu na sabu ainihin sallar witar نعم
da jakwana malam shi wannan haƙura na na la'ila ilallah shi daga mun mutum ya zama to bai shirka ba kenan yawwa shi ne a ce bai shirka ba ba mai shirka ba ma kuma ya kula da haƙoƙin duk la ilaha illallah ya tsaya ya kula da duk abin da la ilaha illallah da ke nuna